الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin 24 ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da takwas, daidai da sha takwas ga watan Jun. shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na saba'in da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan wa basu manta ba za mu tashi inda mala yake cewa wa hadha shamilun li usulid-dini wa furu'ihi adh-dhahira wal batina mala ya dauko mana bayani ne dangane da matakan da Qur'ani da Sunna suka dauka wajen toshe kowace irin kafa da za ta iya bude kofan sabani da zai iya kaiwa zuwa ga rabuwa yasa Allah madaukin sarki yayi umarni da cewa duk abin da annabi ya zo da shi wajibi ne din mai imani ya karba abin da kuma annabi hani akan shi dole ne a hannu daga wannan abu to shine sai malai yake cewa wannan ya kunshi abin da yake da alaka da usuluddin usuluddin shi suke nufi da aqida furu'ihi kuma shine abin da ya shafi fiqhu da sauran abin da yake da alaka da mu'amala mala ce a zahirati walbatina abin da yake na fai da ɓoye abin da yake zahiri shine aikin da gaɓai za su aikata mutum zai yi abin da annabi ne kaɗai ya ce mai abin da yake na ɓoye shine ƙudurin da mutum yake ƙudurcewa a cikin zuciyar shi na ƙida dole aƙidanka ta zama aƙida ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita kuma ya umarni ya bayanin yadda za ka yi ta mahala cewa inna ma ja a bihin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ta'ayyano alal ibadi al'akhaza bihi wata ba'ihi abin da ya zo daga annabi ne kaɗai ya zama wajibi bayi su ɗauka su bi kuma sai riko da shi ku ji wannan abu in ba annabi ya zo da shi ba ko kana da zaɓin barin shi shi yasa nake mamakin wasu sakarkaru da za ka ji suna fifita zantattukan malamai akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwata-kwata ba san waye annabi ba shine matsalansu kwata-kwata ba su ma san shi ba har yau suna ma'annaba kallo irin kallon da suke limaman ƙauye kun gano wannan da kyau ku inda annabawan Allah za su dawo duniya duka sahabbai za su koma ba wanda zai rike mukamin annabta to balanta za ka cewa ko wani imami ko ko wani malami wai da za a aje maganan annabi kun gano wannan a ɗauki maganin shi wannan kalmar riddaci ya kamata ku san wannan saboda daga lokacin da ka aje maganan annabi saboda maganan wani to la ilaha illallah ka ta warware duka ba san abin da suke ba ne har ma da suke iya hada maganan annabi da maganan wani mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi yace ba ilimi bane tsaban wauta dai ka riga hada ra'ayin annabi hadisin annabi da ra'ayin wani malamin fikihu ya ce wannan ba ma ilimi ba ne wauta ce an bayyance wannan da ke ku idan annabi ya faɗi magana ko duk magana da ta yi karo da ta zama virus duka wanda ya yi ta kuma sai ya tuba kowaye a duniyan nan kaga da ku gaya masu wancan maganin su nemo maganin ilimi su tun magana da ta karo da ta annabi sunan taɓata ba lalle ne wanda ya te zama ɓatacce ba sai inda gangare yi in ya san ga abin da annabi ya faɗa ya zo da kishiyanta yana sane to shi ɓatacce ne sunan maganin da ya kawo kuma ɓata an gani shi sa malaman fikiyo suka ce ko suna raye ko ba sa raye don sun san waye annabi idan maganin su ta karo da ta annabi ya ce ku yi sufa ku maka nasu da bango ku jifa da ita bayan duniya can duniya su ya juju ma juju kuma zai ga wasu sakar karu sun zo suna cewa waya aji hadisi a zubar da hadisan annabi daidai yake bada cewa ka zama arne kai ka zama arne daidai fa yake haka wanda ya ce ka aji hadisin annabi daidai yake ce ya ce maka zama ba maguji daidai yake don tambayin da za ka yi ma waɗannan sakarkarin ni ba sunan da zan kira su da su ne sai dai sakarci an gane sai da ka ce masa sakarkaru sun fi kama da haka don ba wani hukunci za ka yi masu basan me suke ba ne kamar yaro ne ƙarami kaga yana zagin uwashi kaga wannan ba dukan za ka yi ba sakare ne kawai bai santa ba ne bai santa ba in ka bige sai ka zama sakare to la iya kawo hukuncin da zaka yi musu kenan ba san annabi bane ya za annabi da ya rayu a zamanin shi da me aiki zamanin sahabbai da khairun nas nan yan su imam malik da me imam malik ya aiki ka tambaye su da me yayi karka manta fa abu hanifa ya riga imam malik zuwa fa ok maluku yi ma abu hanifa ta waye ne ya kafa nashi tafiyan koko mene ina malaman maluku me suka karantar koko su ba su da fikihu ne koko su ba su da mazabi ne mun gano wannan ɗalibin maluku ne ya rubuta littafi ya zuba irin waɗannan maganganun fikihul mujarrad biduna ma'arifatid dalil aka zo ma maluku da shi ya ce kash aikinka ya kyau amma ya ce da ni ne ba haka zan yi ba in na kafa babi zan koro hadisai ne da ayoyin alkur'ani da zantattukan sahabbai da malamanmu ƙarshe in ina da ta cewa sai in ce a ƙarshe in ban da shi kuma ya isa ka karanta muƙaddiman da siyuti yayi da ya zo tarihin maluku a cikin sharhin da ya mamuwaɗa mai suna tanwirul hawalik kuma bai ishe ka ba karanta mu waɗa ra'ayoyin maluku ne a ciki mun sabon da ke dawa mutanen nan wallahi in ba su wannan kirarin ba ba abin da ya rage da za su faɗa an riga su faɗi ne kuma kun ga waya ce a aji hadisin annabi karin tsaye da allah ba dai a najeriya ba sai dai su canza ƙasa su je su yi wannan maganar shi yasa an banda karatu ya biyo ta wannan wajen ku Allah ya kiyaye in bata ya mun baki na akan wannan maganar na shiririta wallahi mun girme ta ban tsammanin anan akwai mutumin da za a ce mai annabi ya ce ce aje na annabi a kawo mashi maganar karti akwai ai hadisai ne suka markade su kawo hadisan mana waye sa su waye sa su mun gano wannan da ke ku kaji suna maganganu na jahilci wane ya haddace hadisai kaza sai kawo guda kaza wai sauran na bola ne kowa ga masa wannan wannan kalmar rudda ce ba wannan daidai yake da zagin manzan Allah ba ina gaya muku daidai yake da zagin annabi nan ba san me suke faɗi ba ne nan da faɗin wannan maganar da zagin annabi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a maganar annabi da ta inganta ka ce ta bola ce ya sunan annabin kenan shi kuma amma kana ta ihu wai abu fahimtar wasu mutanen da Allah bai aiko su ba annabi bai aiko su ba ba su cikin Qur'ani ba su cikin hadisi fiqihun ma ba sa ciki dan ba inda ka taba karantawa a cikin fiqhu maluku ya ce abin risala ko akwai dan imam malik bai ma san me risala ba basu ma hada komi ba in ba sunan addini ba ya ga ku san wannan suna kawo maganganu ne wanda wani lokaci sai su ja mutum maye wani maganganun amma dai bai kyautu ba ne saboda sun raina annabi bai bai da kima da mutunci a idansu ba su san shi ba sun ɗauko wasu mutanen da diyan da suka yi yawon tallonsu ba za su karɓi ba ku gano wannan allah halin ba zai yi wa ƙasan nan ba da suna jin shawara ku da sun tafi can wata ƙasa da ba musulmi su yi da'awa su musuluntar da su sai su gina su a haka amma a najeriya yadda yau aka yanke shawara annabi za a bi yau ba ka ganin hatta 'yan ɗariƙa in suka ɗauko magana hadisi suke fara nema kuma suka wanda ya inganta don suna tsoro ƙila ba maki cikin 'ya'yansa akwai wanda ya ji wani kasat ya gane kana magana sai ce ya inganta bai inganta ba shi ya aje shi ku gani yanzu za ga 'yan shi'a suna magana su ya inganta bai inganta ka ga fara samun gyara to wannan gyaran da aka yi ne sai wani sakare sai zo yake sai waye mai da ku baya waye zai da ake gine-ginen na zamani ake buga kwanuka na zamani sai wani ce yanzu a daina wannan a koma ana buga jinka ne zai yiwu ka san me yake yi ba ne allah ya kiyaye wala bai da abin da zai gaya mutane ne sai wannan bai da shi sam ka tambaye shi ka ce akwai wani sabon abu tun da ka zo ka fara wannan shiriritan da kake da sunan ilimi akwai wani sabon abu da ka taba gaya wa mutane shi ku tambaye shi wala babu kuma akwai faɗi wani abu na ilimi dai wanda a ƙasan nan ba a san shi ba wanda ya zo ya faɗe shi makon san daɗin al'amarin duk ƙasan nan ban da shi ba wanda yake wani sautan banzan har waɗanda suke mara mashi ba a kan fikiyo-fikiyo ba sa irin waɗannan maganganun ba sa yi ban gano wannan da ya taɓa waɗannan matsalan yaran garinsa suka tasa shi gaba jiyan da suka mai da shi yawon ya ji alalwulda na shi ba Allah ya kyauta yanzu misalin kaɗa ko fi kihu kana ta surutu akwai wanda zai ce maka ya inganta ko bai ganta ba eh akwai wanda zai ce maka ma'anan shi akwai wanda zai cire maka wani fi a ciki babu magana ne kawai ake ta yadda gata nan babu dalilin yinta yau na ce ba zan ƙara yake da fi ba ya sunana kai ka ce ba ƙara yake da hadisin annabu ba dole ka zama arni yanzu yanzu an fahimci wannan in ce ba zan ƙa kuma duk wannan shigantakan da suke ko cikinsu ba wanda ya taɓa sa littattafan fiƙi nan ya ta karanta su ana ɗaukansa a kaset yana sauke su mu ji ma ya iya karantawa tukuna har yau ba wanda ya a cikinsu da kamata ya sai su fara karanto mana da kan madawwana a sakko a zo ina muktasar a sauko a yau ina askari a yau ina risala sai iziya sai shimawi sai kawa'idi su faru a haka su riga fitar da abin da masu littafin suka yi kunga wannan mako in ka tambaye sun an ce mai mazhaba sai mu ce mazhaba wacce sauran littafin da lissafo muku ko littafan mazhabobin garuruwa ne daban-daban masu kauro da juna in ga ce malikiya sai mu ce ta iraki ko ta madina ta andalus ko ko ta misra wacce daga cikin malikiya kake cewa yi wacce an fahimci wani wacce wanda ce fi kiwu ba saɓani ai ba karatu kai ba da kaya karatu da kaga nan ne ma ɗirkaniya yake domin ɗaya daga cikin malaman yana cewa in kai raka a biyu madadin ka zauna zaman tayya sai ka manta ka miƙe yace karka dawo ka ci gaba ga gama sai kai sujada kabli sai wani ya ce a in ka dawo to za ka yi sujada ba'adi saboda kayi ragi inda ka gyara wannan ragin yanzu kayi ƙarin miƙewa wancan ya ce miƙewa fa za ka yi na ce ka ci gaba in ka sake ka dawo sallan ka ta ɓaci ku haɗa kansu tukuna kafin ku zo mu ci gaba da magana kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kyauta shine sai mala yake cewa wala yahillu mukhalafatahu bai halatta wani ya saba ma annabi ba bai halatta wani ya saba ma annabi ba wa anna nassa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala hukumi shay'i ka nassullahi ta'ala idan annabi ya nassanta magana kan wani abu daidai yake da alkur'ani kana saba mashi kaman ba masu yi hadisai na bola cewa yake kur'ani na bola ba ya gari kusan wannan tsantsan mutazilanci ne jama'a ba mutazile ne jald an gani ma'ala ce laru husata li ahadin fi tarkihi ba inda aka yi ma wani sassauci ne ya aje maganan annabi wala ya juzu ta kadimi ƙauli ahadin ala ƙaulillah bai halatta mutum ya gabatar da maganan kowa kan maganan Allah ba to haka bai halatta ka gabatar da maganan kowa kan maganan manzan Allah ba kawala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ya ku masu imani ku yi Allah ɗa'a ku yi wa manzan Allah ɗa'a kar ku suke ku juya wa manzan Allah baya alhali kuna jin kiran da yake muku a cikin hadisan shi ko abin da ya ce ba bayan da za a yi musulmi wannan ku yana nan da digin imanin shi ya ce ya zubar da maganganun manzan Allah to kama maganganun wa kuna fahimtar wannan da kyau ka kama maganganun wa Allah shi kyauta aya ta 20 cikin suratul anfal wa qad amarana Allah inda tanazu'i bir raddi ila kitabihi hakika Allah madaukin sarki ya umarce mu duk sanda muka yi saɓani aka yi jayayya wannan ya ce wannan ya ce to a mai da abin zuwa ga littafin Allah wa ila sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan a mai da zuwa ga sunnar annabi kalata tun kun zubar da su a bola to na ku je ku ɗauko su a bolan yamma da ƙasan da ake shari'ar musulunci ne ku da wannan magana ba za a ƙara maimaita ta ba wallahi al'azim wallahi ba za a ƙara maimaita ta ba kuma wannan maganin da wannan mutumin yake faɗi ko in yana ƙaunan Allah ya je saudiya ya faɗi ta na rantse da alƙur'ani ba zai dawo ba in ko ya faɗi ta a saudiya sai dai ya je kulla ɗaki daga shi sai shi ba wanda ya ji shi amma ya ganganci ya je inda za a ji shi ya fada aiwala wargi wuri ya ka samu kuma kowa kasan nan ma malamai sukan yi magana saboda kallon darajar dattijo an gano wannan da kyau ko alahalan don wannan ne nan mun yunkura sai su ruko mu in zabar sai ce a wadda ganin suke wai shamatatul ada ba maganin shamatatul ada an tabawa wanzan Allah ba ba wannan kawai yadda ya yaga mu annabi ku bar mu mu yaga shi kawai ba wani abu kuma inda Allah ya birge ni kun san dalili Allah malam komi da yake Allah ya ƙi samu abin albarka diga Allah ya ƙi samu abin albarka kwata-kwata Allah ya shirye da mu shi ma Allah ya shirye shi ai dan uwanmu ne muna son shiryen shi dan ba mu son ya bata Allah ya kyauta ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiur rasula wa ulul amri minkum Allah ce ku yi ma Allah biyayya ku yi manzon Allah biyayya da jagorori a cikin ku kurewa yanzu in ka so ku kace jagorori malamai to amma yanzu misali waye ajin farko ne mada'a waye na biyu suwaye na uku kace malamai kama ciro kace malaman ma kace na fiqihu yanzu wane ne yi upgrading din suka haye kan annabi kuma kaji Allah da ya ta sai ce ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha sai ce me wa ati'ur rasula irin ɗa'an da za ka yi ma'alla irin ta za ka yi ma'annabi amma malamai sai ba ce wa ati'u ulul amri ba sai aka ce wa ulul amri ana masa ɗa'a ne idan sun yi biyi umarni da bin Allah da annabi in suka saba masu kuwa to sai aje su ana jayayya da malamai amma ana jayayya da annabi to sai Allah ya ce waɗannan na ukun da bai ce musu wa ulu wa wadi'u ulul amri ba sai ce wa in tanaza'atum in suka faɗa kuka bugi tebur ko ce ku yadda ba an yi jayayya kenan ko to da ko da su faru dohu ila Allah wa rasul amma yana mu Allah da manzon Allah sune waɗanda suke da tikitin ƙarshe in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda gaske kun yi imani da Allah da rana na ƙarshe zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine alheri kuma shine mafi kyau ga makoma kuma yake daukan kyakkyawan fassara aya ta 59 cikin sautin nisa'i qala ibn kathirin malam ibn kathir yace atiullaha shine fattabi'u kitabahu ku bi littafin Allah wati'ur rasula ai khuzu sunnatahu ku ɗauki sunnin shi ai ittabi'u sunnatahu ku bi sunnin shi kai tsaye wa ulul amri minkum yace ai fi ma amarukum bihi shugabanninku cikin umarnin da suka yi mako min ta'atillahi wajen yi ma Allah da'a la la fi ma'asiyatillah ba wai su maku umarni cikin saba ma Allah ba fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq saboda ba a biyayya ga abokin halitta akan a saba mahalici kun gano wannan duk wanda ya bada umarni sai ga wannan umarnin nashi ta saba mana Allah ko sai a je mashi abin shi kowaye ka'inan man kana fa in tanaza'atun fi shay'in idan kuka yi jayayya sai ce fi shay'in cikin komi farudduhu ilallahi war rasul ai ila kitabillahi was sunnati rasulih alqur'ani da sunna kadai aka ce kuma to an ce ku zubar abuna wa haza amrun min Allah wannan umarnin Allah ne bi anna kullu shay'in tanaza'un nasa fihi min usulid-din wa furu'ihi an yuraddul mutanazi'u fihi ila alkitabi was sunna duk wani abin da aka kikikaka ko menene to wannan abin ai maza a rungume shi ai wajen Allah da manzon Allah da shi wannan ka duba littafin usulul iman shafi na 294 jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wannan shine kadai kuma ka kalle su ku da za su suna magana sai ka ce to ga abinda malaman fikihun suka faɗa sai ce ba sai yadda da wannan sai ka ce a ya kai ka yadda da wannan wannan ba ka yadda da shi ba wannan da ka yadda da shi yana da isnadi ne shi kuma wannan da aka kawo maka yana da me yana da isnadi to banganu ne kawai ga sunan suna yin su wanda sun fi kama da taɓin hankali Allah sun fi kama da haka don da yawansu ko in suna yin wasu abubuwa ko wallahi jama'a ina ba su uzuri wallahi wallahi wallahi ku kama mutumin nan ku bincika akwai matsala tattar da shi wallahi malam ni ban yadda normal yake waɗannan maganganun ba yana da wata damuwa a ran shi ƙarshen ta wannan damuwa ta taɓa ƙwalon shi don ana cikin wannan abin da ake ce ma tafsiri sai ga ana sauka shoulder kana ji inda ka san me ake ce ma magana sai ga ana tafiya kawai an sauka shoulder can kuma sai a yi mai shi sa su kansu yan koren da ke wajen suna gane an sauka shoulder sai a ci gaba da karatu Allah su kansu za su sauka ci gaba da karatu na waɗauke sarki ce bake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم